yadda kuke barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar da shirinmu na alkur'anu hayati shiri na alkur'anu hayati shiri ne da yake zo muku dukkan juma'a misalin karfe shida zuwa shida da rabi ba don komi ba sai don kayatar da ku game da abin da ya shafi alkur'ani yau muna shida ga watan sha biyu hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1442 wanda ya dace da 16 ga watan bakwai miladiya 2021 kamar yadda kuka sani shiri na alkur'anu hayati shiri ne wanda yake zo muku domin nuna muku falala ta alkur'ani da kuma wasu hafizai daga cikin alkur'ani yau kuma Allah ya samu yi wani babban kamu mun kama daga cikin wanda muka saba saurare kuma muke jin shi balma yana daga cikin abin da mun matsu muna son mu ji wannan shiri ya yi kokari ya tattauna da wannan wannan ba kowanne ne ba shine Sheikh Malam Abdulmalik Akaramakallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam wannan shiri yana farawa da saurarar da 'yan uwa ya shiyar da su falalata alkur'ani cikin abin da ba zai fi karfin minti biyu ba minti uku malam muna so a dan tsogata muna falalata alkur'ani to gaskiya minti biyu sun yi karamci kwarai ko ba gaskiya ba amma dai abin da zan ce a gurguje shine Allah ya ɗauki alkawari cewa duk abin da yake da alaka da alkur'ani to a duniya da lahira shine sama ko an ƙi haka ko an so haka misalai a gurguje cikin mala'iku wane ne shugaban mala'iku jibril to don saboda shi ya zo da alkur'ani da ba shi ya zo da alkur'ani ba dama shi ke zuwa da wahayi to amma da ya zamanto shi ya zo da alkur'ani shine shugaban mala'iku Allah ya ce nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نعم أتكن wato yarurruka na duniya wani yare ne fi ko wani yare larabci to saboda alqur'ani ya sabka da yaren larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun a cikin yusuf a cikin zukhruf inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun to idan muka zo a cikin wato shari'a wace shari'a ce tafi koci shari'a shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda alqur'ani ya zo da ita an gane ko dan haka babu wata shari'a duk da yake addini tauhidi ɗaya ne amma shari'a ta karshe ita ce shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma qur'ani ya zo da ita al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina a cikin annabawa wani annabi ne fi ko ne annabi kima da daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda saboda an saukar masa da alkur'ani inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takul lil kha'inina khasima a cikin watanni wani wata ne fi wani daraja Ramadan me yasa Ramadan ya fi kowane wata daraja saboda Alkur'ani ya fara sauka a cikin watan Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan to sannan kuma wace al'umma ce tafi kowace al'umma kima da daraja al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dalili na alqur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas me yasa saboda mu aka ba alqur'ani thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah dhalika huwa al-fadlu al-kabir a cikin darrai wane dare ne fi kowane dare kima da daraja shine lailatul qadri to sai Allah ce inna anzalnahu في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نعم. تو أتكر رانا قوة رانا تفي درجة جمع. تو جمعة ننكم أتكر رانا كون شكرا أقوانا كنز الحجة وترانا تفي قوة درجة ita ce ranar arafa to a ran nan ne alkur'ani ya kare sauka da shari'a yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina to tunda mun ce al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce al'umma da tafi kowace al'umma to cikin ta kuma wane ne yafi wani har yanzu a ƙara zaƙulo gwani cikin gwannai shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Usman ibn Affan wanda yana cikin sahih al-Bukhari khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafifici a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiyayyar al'umma shine man ta'allama alqur'an wanda ya nemi sanin alqur'ani ya koye shi wa 'allamahu kuma ya sanar da shi akwai wanda ya koya bai sanar ba to to kenan kuma a'a wanga ya koya kuma ya yadda ya sha wahalan wahalar karantarwa tunda mun san karantar da alqur'ani ana ɗaukar shi ci baya akwai matsaloli babu salari babu kaza babu kaza ana ganin ka baka ci gaba ba baka waye ba rayuwarka za ta tafi haka nan a'a to kai ne fiyayyen halitta wato shugaba a cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wanga dai ina ganin misalai ne na bayar in muka duba baitul izza inda alqur'ani ya sabka a can sama'ud dunya tunda akwai saba'in malamai can ne shine mafi daraja allo wanda fi kowane allo daraja da kima shine lauhil mahfuz Allah ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz to dan haka dai na ba da misalai ne a gurguje duk da an ce minti biyu na san minti biyu ba za su isa ba dan mu gane cewa duk abin da ya samu alaka da alqur'ani to shine gaba ba tare da alfahari ba da nuna an fi wani amma wannan ita ce haƙiƙa wadda kuma ta tabbata idan za a bayar da sallah ya ummul qawm aqra'uhum bi kitabillah wanda za a sa gaba shine wanda fi ko mutane sanin alqur'ani ba a diwa kenan wanda hijimawa ba ko wanda hijimawa ko wanda yake kaza ko wanda yake shekaru duk ba wanda ake kallo ba kuma mutane ko sun kalli shekaru ko sun yi girman kai idan wata ramadana ya kama za a kiyamul laili yaro wanda bai ma ya aure ba shine za a sa gaba idan yana da alqur'ani to kenan su da kansu sun fi da yawa sun yarda yarda wani lokaci wanda ba ta ta dole ce haka da wakalla kamar yadda fili yana daga cikin abin da yake nuna na falala ta yadda za a harlati alkur'ani na'am aka rawa kallon alhamdulillah kowa muna tambaye shi cewa me ya harlati cikin alkur'ani to mala alhamdulillah kamar yadda kuka sani malam hafizi ne na alkur'ani mai girma gaba ɗaya abinda muke son mu tambaya nan a karmakan lahu lokacin da malam yana harda kama malam ya yi harda to gaskiya harda ta ta alkur'ani ta kasu gida biyu akwai harda wadda na yi irin wadda yake ta mun yi ta a makaranta nuril islam akwai wadda kuma na yi ta ne ni karan kaina tare da kamar ina da bukata amma ciccire ce zaka iske wani lokaci ni na yi har da suratu maryam misali kafin ma in har su waɗansu surori na yi har da izib goma misali tun da makaranta muna da yin har da alkur'ani wani lokaci kuma sai in ɗauki wata sura kamar suratu rum sai na haddace ta ba tare da wani ya sani ba an gane ko to wannan lokacin haddace irin ta kuruciya gaskiya ina da wasu surori haka ina yin harda amma wani lokacin kuma ban damu ba ba a rattaba ba to amma harda ta tabbata mayar da hankali zuwa ga harda alkur'ani tafiya ta alibiya a wannan lokaci da na je na iske ɗalibai na duniya an fahimta kuma muka ga abin ya ƙayatar da mu babu wasu abubuwa da suke shagaltar da mu a wancan wurin kuma muka ga gaskiya ƙasa ce wadda ana ba alkur'ani muhimmanci tun da zamanin gaddafi zaka iske akwai zawiya ta hadda alkur'ani kusan dubu uku da ɗari tara ina ganin da talatin da shida in ban manta ba to kaga wannan ya har zuƙa mu mun tashi muna cikin yan uwa a wannan lokaci muka yi har da wadda take murattaba to aka lokacin da ana harda kama harda ce an je ne jami'a dan harda ko kuma an dan karatu da ko kuma an ji dan harda ne eh to gaskiya ni ban tai jami'a da sunan harda ba ni na tai jami'a da sunan zan yi karatu na addini to amma da muka je can sai muka iske kasar tana ba da muhimmanci ga alkur'ani to sai muka ga gaskiya ya kamata a ce mu ma mun mai da hankalin mu a can to wannan yasa sai muka shiga saboda akwai hafizan alkur'ani daban-daban waɗanda ƙwararren hafizai ne kuma akwai malamai 'yan ƙasar libya waɗansu saura ɗalibai ne abokanan mu to ta wannan muka yi kokari muka ci gaba da har da alkur'ani kuma gaskiya ba a ɗauki lokaci mai yawa ba da yake dama muna da har da mu na gaya maka a wurare daban-daban cikin ɗan lokaci kaɗan muka kammala har da alkur'ani lokacin da malam ya fara har da wanda yake murattaba ne kuma lokaci mutta nawa ne gaskiya duka dai zan ce tunda muna karatu a jami'a gaskiya dai daga farkon shekara da na fara karatu kafin shekara ta ƙare na kammala har da alkur'ani
kenan cikin wata tara ta kusa eh kamar wata tara dai cikin an dauka abin da ya kama da haka a dai ce shekara ɗaya ma dai a ɗauki lokaci dai mai tsawo saboda akwai muraja'a lokacin kamar hutu na jami'a wannan lokaci zaka samu damar da zaka yi muraja'a mai kyau to aka nawa kalla lokacin da malai na harda mu doki harda wadda ita ke ake tabbas tabbas za a yi kenan murattaba ta libiya miqdarin mi malai yake doka kuma ya yake murattaba eh to gaskiya ita wannan ta danganta shi ma lokacin da muke cikin hutu mutum yana iya doka abu mai yawa kamar misali zaka iske wani zai iya doka har da safha kamar biyu safha uku an gane ko to akwai kuma wuraren da zaka iske sun yi nauyi sai ka iske safha guda ce mutum yake dauka
to yanzu lokacin da aka roƙa Allah kama idan malam mu doki safaha guda idan aka doki safaha guda ya ake sa ta cikin kai to biyu ake raba ta mu dai ga lokacin da muke har da taqsim ya taimaka muna ba mu dokar misali ka doki safaha tun daga ƙasa tun daga sama har ƙasa yana bada wahala to za ka doki daga farkon safaha zuwa tsakiyar safaha wannan galibi ne idan ka yi muraja'a ka ji yayi kyau sai ka doka daga tsakiya kuma zuwa ƙasa to lokacin da ka ji shi ma yayi kyau to sai ka hada su amma idan ka dauko tun daga farkon safa har zuwa ƙarshen safa galibi har da dake farkon safa ita take kyau ta ƙasa ba ta kyau
to yanzu kama idan adadin maimaitawa to adadin maimaita gaskiya ni bai dame ni ba ni zaunawa har da dan galibi lokacin da muke muraja'a muna cire tajwidi muna karantawa ne haka ba tare da mun sa tajwidi ba ko kuma mu karanta da abin da ake kira hadar karatu da akwai gaugawa cikin shi amma ba tare da an canza ma'ana ba to wannan mu shine yake taimaka mana ba ruwan mu da sono kan maimaita shin ya zauna ko ko bai zauna ba wannan mu shine abinda muka damu da shi gaskiya
yawa to aka roƙa lokacin da malam yana harda ko wata sura da malam ya taba suka ta ko kowa da ita eh to gaskiya gaskiya zan ce cikin alqur'ani ban san surar da ta bani wahala ba kamar irin sura guda biyu sura ta farko ita ce suratul tauba gaskiya wannan sura sai da na yi mata tsari nata na kanta dan akwai lokacin da ina ganin zan maimaita ta a yini ban san ko sono ba ma saboda lokacin da na ga tabuwa yini ko lokacin da na kare har da taki zamna mai irin yadda nake so sura ta biyu kuma su yin suratu yunus ita ma ta bani wahala duk da yake suratu yunus ba har da take bani wahala ba har da ce ta bai bani wahala ba amma wajen in karanta ta tun daga farko har karshe sai in ta jin waɗansu wurare suna shiga min cikin amma sura wadda na ji wahala har da ta kwarai da gaske ita ce suratu tauba amma kuma sai na yi mata muraja'a ita kadai ta ta ta kanta har sai lokacin da na ji insha Allah ta'ala abin ya yi kyau to muraja'a da yake cikin lokacin hutu ne ba mu da aiki kuma ba mu da inda muke zuwa an gane ko sai in fito kamar jami'a tana da wuri mai faɗi akwai kamar irin inda akwai shuke-shuke inda suke ce ma gaba in an ce gaba kamar mu ce daji to cikin dai jami'a ne sai ka je can yawwa sai ka shiga cikin wannan wurin kana kai da kawo kana tsaye kana muraja'a kana zuwa kana dawowa wani lokaci kuma zan tashi kamar karfe biyu na dare da yake muna jami'a ba kai kaɗai ne a cikin ɗaki ba sai in rinka yin muraja'a da bakina ko a kwance ma nake ba tare da sai na tashi sai na yi nafila ba sai ya zamanto ina muraji a wuraren da nake ganin suna da nauyi a gare ni to a garwa kalla kuma wata sura ce kuma tafi zauna ba malam wadda ko ya aka ciro ta haka to da yake na haddace ɗansu surori tun kafin ba na yi harda misali kaga idan muka ɗauki suratu suratul kahf da suratu maryam da suratu taha waɗanda surori waɗanda dama kafin ma in mai da harda ta murattaba surori na haddace su ko ba haka ba to kuma gaskiya akwai surorin da ɗabi'ar su suna da wahala harda to irin waɗannan surorin irin su suratul tauba da yake ba kowa take ba wahala ba ni dai ni ne misali ta bani wahala irin suratul yunus surori an san suna da ɗabi'a ta wahala harda irin su suratul nahl amma gaskiya zan iya cewa su waɗannan surorin ko a wani lokaci na jima ban karanta su ban da wata matsala kahaf maryam taha eh ko da yaushe ni ban karanta su ba gaskiya bana jin akwai wani abu sai kuma yanayin yadda malam yake muraja a qur'ani shi da lokacin da malam kare har da da kuma yanzu lokacin da ayyuka suka dan yi yawa gida ya dan fara taushewa da kuma sauran karatuttuka da ake karantar da mutane to a wancan lokaci gaskiya da muke muna jami'a lokacin hutu gaskiya ina da lokaci mai yawa da yake kuma bayan mun kare harda akwai bayani da kamata na yi sai aka fitar da wani kismi bayan kismin da muka yi domin mun yi na yi kismun lugha wa dirasatil islamiyya sannan kuma daga baya sai aka ga ɗaliban da ke cikin jami'a ya kamata su ribantu da ilimin alkur'ani to sai aka buɗe mu da kism na ilmul qira'at da kuma ulumul qur'an kenan sai muka haɗa kismi biyu ya kamata wannan mu bayanin shi to wannan lokaci gaskiya ina muraja'a daidai da irin lokacin da muke karatu a jami'a ban samun lokaci mai yawa amma galibi lokacin hutu ina samun lokaci mai yawa har da ta gaskiya akwai lokacin da nake iya muraja a izu arba'in a rana ɗaya akwai lokacin da ma zan iya sauke alkur'ani a rana ɗaya cikin awa shida zuwa bakwai saboda ba tare da na motsar da baki na ba zan iya karatu na zuciya cikin awa shida shida da rabi awa bakwai cikin najima awa takwas na karanta alkur'ani eh to amma a yanzu da muka dawo kuma shi ma wannan lokaci ina da lokuta na muraja'a amma daga baya to sai na canza tsari na muraja'a dan yanzu zan yi wata kamar shida bakwai takwas tara goma ban ma ɗauki alkur'ani ba eh gaskiya yanzu ina yi wata goma ma ban ɗauki alkur'ani ba ko sha ɗaya galibi muraja'a ta bayan sallar asuba ne nake yin ta kuma ba ɗau alkur'ani nake ɗauka ba dan sai in ce ma har iyali na ma ba su san yadda nake har da alkur'ani ba in ba da ni musu bayani ba shine in na ƙara sallar asuba zan zo sai in kwanta sai in yi muraja'a to abin da ya sauƙaƙa ina dai karanta nisfi na alƙur'ani idan kuma dama ta samu in wuce nisfin ina wucewa amma galibi dai nisfi ne nake muraja eh a yanzu dai haka ne nake tafiyar da al'amari to haka na makalla abin da ya shafi har da fil ghalib zaka samu cewa wani akwai wani abu da ke tura shi yana so ya haddace alƙur'ani ko yana son yayi wani abu malam kuma yin wani ba'is ne ya dan tura ma ya harraka ka to shi ba'is ba guda bane za a iya cewa bawa'is nan mutum in yana gida galibi yana cikin bi'a wadda in ba ya yi tsaitsayin daka ba ma karatun sallah sai ya buwaye shi amma a can da muka je ganin akwai ɗalibai na ƙasashe daban-daban a wannan jami'a da muka zauna akwai na sunaliti saba'in da hudu ma'ana mutanen ƙasa saba'in da hudu to wannan sai ya har zuƙa mu ga waɗansu ƙasashe za mu ga mutane sun hardace alƙur'ani har da mai kyau kuma libya ƙasa ce wadda zaka iske suna ba alkur'ani muhimmanci mm. abu na gaba kuma gaskiya akwai kishi mm. saboda sai mu ga kamar za a bar kasan mu baya haka, haka. wanda ba mu wuce dan lokaci kaɗan ba sai ga mun kasance cikin limamai na jami'a ma mm. ina fata an fahimci ne muna muna wannan kuzari abu na gaba kuma muna ganin kamar daga ciki dan ni abin da ya tun ina yaro yake sani in na fara harda alkur'ani sai na ji tsoro na daina shine cewa ina ganin in dai harda alkur'ani ba zai bar ni ba in yi karatun ilmi kuma ba zai bar ni ba in gudanar da harkoki na na yau da gobe to wannan kullun shi yake sawa ina yaro sai in yi harda sai na sai ta yawa sai in daina sai in ce to ba zan yi ba amma gaskiya da na je can wannan tsoron sai ya kau an gane ko saboda ina ganin ga ɗalibai nan suna tare da mu kuma suna rayuwarsu to wannan ya ƙara taimaka mini kuma akwai wata musabaka da aka yi a ƙasar libya muna ƙasar libya ta duniya akwai wani ɗalibi ɗan ƙasar libya lokacin shi ya yi na farko sai na ga yaron mu ma girme shi to gaskiya da ya zo ya karatun alkur'ani bai kuskure ko guda ba wannan ya harzuka ne kuma daga ciki sai muka ga a libya ƙasa ce wadda tana girmama mahaddata alkur'ani idan kana da hadda alkur'ani zaka ga yan kasar ma suna mutunta ka kana da wani matsayi wanda ya bambanta ko a cikin ɗalibai har shugaban jami'a zaka ga yana mutunta ka to sai don kasar libya ba musamman tukuncin da take bayarwa a duniya ina ganin ita ce ta wato ta uku a duniya wajen ba da kyaututtuka eh sun da wannan lokacin wanda ya musabaka kuɗin da ya samu premium wanda ya zo na farko idan za a canza kuɗin namu na sefa za su kai kamar miliyon 35 miliyon sefa miliyon 35 to kaga wannan abubuwan sai kaga ko ba wannan janibi ba gaskiya yana har zukawa dubai su suke ba da abin da zai kai kusan miliyon ina ganin ko 45 ne zuwa 50 sai musabaka ta kasar gambia ita ce musabaka wadda a duniya har yanzu dai ba a taɓa sawa wani price ba irin nata wanda shugaban kasar gambia yahaya jami ya aza tukwici na wanda na farko a alkur'ani ya bashi dala miliyon ɗaya ta dola wanda ya zo na biyu ya bashi rabin wato miliyon na dola kusan za a yi an canza su da kuɗinmu na sefa za su kai kusan sefa miliyon ɗari shida wanda ya zo na biyu ya samu sefa miliyon ɗari uku to shine price dai wanda dai har yanzu ba mu taba jin wata ƙasa wadda ta aza wannan firi ba bayan wa'ada abubuwa kamar mu tambaya kamar matsalan kowa da zaka samu cewa wanda ya harata alkur'ani akwai wasu abubuwa da yake samu wasu bashair wasu busharat tun nan duniya da ake samu malam ko ka taba samun wata bushara wadda alkur'ani ya ba wadda zaka ga saboda alkur'ani ka same ta kuma baka iya manta to wallahi malam ba ba a iya iyakancewa ka gane ko akwai abubuwa da dama na farko na farko gashi na zaman to limami a jami'a kuma shugaban jami'a sun yi sun yi su zaunar da ni a kasar libya don da aka kare karatu na kawo maki 96 cikin 100 game da abin da ya shafi ilmul qira'at da ulumul qur'an to sun yi kwadayin ma na zamanto limamin jami'a in ci gaba da zama a can ni ne na kiya saboda ina buƙatar Allah ya taimake ni wanda lokaci ina yaro kuɗi suna isu ja hankali na amma sai ni tunanin ya kamata abinda Allah ya bani in zo in taimaki al'umma ta da shi wannan bushara ce kuma har yanzu akwai hoton mu a hoto ban sani ba dai yan uwa ne suka bada labari an kafa hoton amma na san dai tana ba ni kadai bane hoto na a maktaba ta jami'a na ɗaliban da wato jami'a ba za su manta da su ba to wannan na ɗaya kenan kuma da aka yi taro na malamai na duniya mufti mufti a ƙasar libya shugaban jami'a ni suke umurta in ba da sallah to wannan babban abin da alkur'ani ya yi za a ce malaman da suke ba da fatawa a duniya kowace ƙasa muftinta ya zo galibi sun kai kusan mufti ina ganin za su tasan mu kusan hamsin da wani abu malaman da ilimin su ya riga ya tsano a duniya a ce kai za ka ba su sallah to ina ganin wannan ba karamin sharaf ba ne.
a garo galla jikin abin da malam ka taɓa share kan musabaka.
ina taɓa share kan musabaka ta ƙasar ivory coast da ake yi ta afirka kuma Allah ya taimake ni na yi na farko shi na daga cikin ma abubuwan da shi ma ba zan manta da shi ba don wannan lokacin ba a taɓa samun ɗan dijar wanda ya zo na farko ba ni ne na farko kuma a jami'a tun da aka buɗa ta a alif da ɗari tara ina ganin da saba'in da hudu ne ta Libya ba a taɓa samun ɗan dijar wanda ya fara ba da sallah ba ni ne na farko da na fara ba da sallah sannan da na je ma'ahad na rabitatul alamul islami jami'a wadda take bayan majalisar malamai ta duniya kuma da aka je aka yi jarabawa akwai ɗaliban da ma kafin mu zo sun zo to ba a fara karatu ba sai suka naɗa kansu limamai abin da bambantawa to da muka zo aka yi jarabawa aka ƙare to sai aka hiddo dekre daga shugaban jami'a an naɗa ni ni ne shugaban limamai na jami'a a wannan wurin sannan aka naɗa wasu mutum biyu tare da ni to akwai waɗanda saura yan uwa da ba su samu ba sun naɗa kansu sun yi ta gaba da mu suna ganin ko ba mu cancanta ba amma a ƙarshe wallahi sai da suka zo suka yi karatun wani fanni daga cikin fannoni na ilmul qira'at kuma a hannun
da wace ruwaya kuka harace To a Libya suna riwaya biyu, riwaya ta Hafs an Asim da riwaya ta Imam Qalun. To annafi. To gaskiya mu sai muka ba riwaya ta Hafs karfi da tatbiki saboda ita ce aka sani tafi karfi a kasashen mu. To amma a lokacin da muka karatun ilmul qira'at ba a sai akan qira'a guda. Da akwai wani littafi da ake kira Mushafus Sahaba da shi muka yi karatu. to ana fitar da kowace ƙira'a da mazayakinta an gane ko amma dai ni ƙira'ar da na fi ba ƙarfi ita ce ƙira'a ta hafs an asim sai kuma ƙira'a ta qalun wajen itqan na karɓe ta ga wani bawan Allah malam mahdi dan kasar Guinea Conakry ne to amma ba mu karasa ba ina ganin ko izib 40 ne na manta dai wannan lokacin sai rabuwa ta zo lokaci to bayan haka aka raba kallahu kira'o'i da suke ga Qur'ani kira'a goma malam ko ya taba ittila'i cikin su duka waɗannan qira'atun yan ana karatun ilmul qira'at duka sai an yi bayani kansu tunda shi mushafus sahaba akwai mushafus sahaba an tariqi shatibiyya wa durra akwai mushafus sahaba an tariqi tayyibatin nashr to mushafus sahaba an tariqi shatibiyya da shi muka yi aiki tunda in an kare shi ilmul qira'at ko da mutum ya hada alqur'ani fatiha ake komawa dole sai an dawo hamminal jinnati wan nasi kuma Allah ya taimake mu mun sauke hamminal jinnati wan nasi yawa aka ɗaukar cikin malamai waɗanda suke ma mutum tasiri lokacin da yake sauraron alkur'ani da sauransu wani malami ne ya ɗan yi ma malam to gaskiya sa'udu sharaim na ƙasar sa'udiyya da lokacin da har da na kama har da gadan-gadan kasussukan shi ma sai na je sayan kasussuka sai na siyo na kusari to da na siyo na sheikh mahmudu khalil kusari sai na ji ƙira'a ce ta ƙalun to ni kuma a wannan lokaci ba ita nake faddalawa ba saboda ƙira'ar da nake so wadda ta fi shahara a kasashen mu ita nake son illa jimta bai hana waɗancan ka san dokokin su ko kuma in ta kama ayi karatu da su in an yi muraja'a a yi su ko ba haka ba amma sai naga gaskiya kaga a karu yanzu ba ita nake bukata ba to sai na je na sai kasakasai na Sa'udu Shuraim dama kuma shi Sa'udu Shuraim yana burge ni can farko akwai kasakasai na Sudais da Shuraim lokacin da ina ya karamin yaro kwarai gaskiya kira'a su dai take burge ni ban ma bukatar in an kai inda shirema yake inda suke haɗe sai in tare ya kasa to gaskiya daga baya sai shirim ya zo kaina to lokacin da mahaifina yana da rai sai nace ina son kasu suka na Sa'udu Shirim to sai so min waɗannan kasakasai din amma a wannan lokaci saboda kuciya gaskiya ban samu daman ma sauraren su ba irin haka nan can ba a rasa ba yalla wata shidda ka saurari kasa guda ko abin da ya kamata haka to da ni sai khusari kin da ji karuni ce to sai ni sai kasakasai na Sa'udu Shirim wanda a wannan lokaci duka lokacin da nake muraja'a zan yi kokari tun ma ban da rediyo akwai wani dan Nijar ana kiransa Malam Lawali Buka dan kasar Tano a ɗakin shi nake zuwa sai na sa kasa ta daya to sai yake ɗaki na jami'a ba mutum guda bane sai in samu ekutar sai ina sauraron Shuraib to duk lokacin da ni hauta har da kafin ma wani dan uwa ya saurara min ko malamin mu Sheikh Dukkali Al-Alam ya saurara min sai in saurari kasa ta na Shuraib gaskiya da kasa kasan shi nake aiki kuma gaskiya har yanzu ina tare da ina son karatun shi kwarai da gaske haka haka yawwa to aka rama kalla bayan abin da da cewa kaka sunan malam na so in ce lokacin da idan an yi harta wani malami ne ake eh shine Sheikh Dukkali Al-Alam ake kiransa shine babban makaranci a kasar Libya dai wanda ya shahara yanzu da ran shi koya to gaskiya ban ji labarin rasosa da ransa ba akwai kuma wani Sheikh da ake ce ma Ginnewa Ginnewa da shi ana cewa Ginnewa saboda Larabawa wato kafin gainu suke maida ta amma shi bai karantar da mu ba akwai kuma daga cikin waɗanda suka karantar da mu akwai Hassan Abu Jaziya malami ne na musabaka ta duniya yayi karatu a Jami'atul Baida cikin ilmul qira'at kuma yayi karatu a Misra sannan akwai shi ya karantar da mu abin da ya shafi wato abin nan al-makharij da al-huruf da at-tatbiq shi kuma akwai Sheikh Abdul Hakim Militan wanda shi malami ne na jami'a ta har da alkur'ani a misrata wanda shi ma ya karantar da mu ilmul qira'at tatbiqan akwai kuma sheikh abu rajab daqqaqa suna ce mai daggaga a libya shi ma kafin na marmako a ce daqqaqa sai a ce daggaga to shine shugaban ma'aikata ta rubuta alkur'ani wanda sai ya sa hannu sannan ake buga alkur'ani a kasar libya to waɗanda su dai ne suka kula da mu a can fagen abin da shafe ilmul qira'at amma akwai a jami'a ana karatun alkur'ani akwai wani malami da ake kira malam muawiya wanda shi ma yana da zawiya ta hadda alkur'ani ya karantar da mu sannan kuma akwai wani malami ana kiran shi Abdallah Tsaftaba shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na musabaka ta Alkur'ani malami ne na ilmul qira'at shi ma ya karantar da mu abin nan a jami'a yawa akar makallahu a gurgurshi akwai tambayoyi da ya kamata ya amma ina ga sai mun dai dan akhara wannan zama zuwa wani lokaci tambayar da abin da nake so a ja hankalin mutane shine abin da ya shafi mutane wanda suke sun dan girma ya dan kama su kuma suna su koyi alkur'ani wallahi malam da mutum ya je libya da ya gaba min mamaki dan tsoho mai shekara 60 zaka gani shi na har da alkur'ani a zawiyar su zaka iske tsoho mai shekara 65 kai hashiya da haka saboda su a can libya suna da wani tsari karatun alkur'ani bai da shekaru zamanin gaddafi ban sanan mai yanzu ba tun da mu bayan mun dawo an yi yaƙe yaƙe ba musa abin da ke faruwa ba tsoho zaka gani mai shekara 65 70 ya je har da alkur'ani yana da gaske kwarai da gaske akwai waɗanda suna har da cewa suna da rabo wallahi malam zawiya su ka'ida dai ba a cewa kana da shekara kaza kuma ba sai dan kasa ba bal ma zaka iske mutumin da ya je neman kuɗi sai a ɗauke shi idan yana yanzu misali idan mutum yana neman kuɗi ya ce a zai hadda alkur'ani abinda ake bukata da kai ka iya karantawa idan ka iya karantawa magana ta kare to ka je wajen embassy ɗinka ambassador kenan ta ba da takardar cewa za ka yi karatu ba neman kuɗi za ka yi ba za ka zo za a ɗauke ka a baka abincin safe da rana da na dare amma baka da biya sai dai idan masu kuɗi akwai masu kawo zakka da masu kawo taimako malam sai iske an kawo taimako wallahi zai ba mutum ba za a rarraba ma ɗalibai in an kawo miliyon ɗari ku ɗari na kwana da miliyon guda ba mallam ko da bai shiga da cikin gidan shi galibi kai in ma kuɗi ba su isa wani lokaci malamin ya ce a ba da misali an kawo kuɗi za a raba jika ɗari ɗari aka ba ku ɗari ɗari sai zaman to yanzu wani ɗalibi ya ɗaga ba a san kama an manta da shi ko kuma sai daga baya ya zo to sai kaga malam ya tura gida ya ce a baka da kaza sai a baka da daidai kuɗin nan sai ya ba ɗalibai.
lalle abubuwa a karokan lafiyan shi gaskiya wanda duk ya je libya malam kana so baka so har da alkur'ani wallahi za ta shiga ranka kwarai da gaske ashe ya zama wajibi ga manya su ma su dan kama bi'a ce wato can gwamnatin tana taimakawa kuma can mahardacin alkur'ani mutum ne mai kima da daraja cikin al'umma to wannan ya taimaka suna da suna cewa libya in an kasa ta kashi biyar to kashi ɗaya hafizan alkur'ani ne ana kiranta baladun miliyon hafin ƙasan hafizi miliyon ɗaya fasfi ana diba in an dibi percentage a duniya ana ganin sun fi kowa yawan hafizai an gane ko duk da yake kamar yanzu misali mun ka dauki Najeriya hafizanta sun fi na Libya yawa Misra hafizanta sun fi na Libya yawa misali to amma in an ka dauki percentage percentage ga masu jin English to Libya a duniya ba a samu ta kasa da ke gaban ta ba ko Saudiya ce na gane na gane a gane to masu sauraron mu aka ce ba mu gyatsa ba amma haka za mu gintse saboda halin lokaci na ya kamata mu tsaya da malam insha Allah idan Allah ya sake ba malam lokaci za mu zo mu zauna domin mu ji wasu gwalagwallai daga cikin gwalagwallai gwalagwalan da malam ya taskance cikin karfi ware shi kada ku sha'afa kuna tare da radio al'umma kuna sauraron shiri na alkur'anu hayati muna fatan Allah ya muna jagora wanda ke doka wannan nauyin wannan shiri Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya albarkaci dukiyar shi malam da ya karbi wannan kira Allah ya saka mai da alkhairi ya albarkaci dukiyar shi albarkaci rayuwar shi ya albarkaci iyalan shi gaba ɗaya da mu gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh